sifatul manfiyati anillahi amma siffofi waɗanda an ka kore ma Allah ba ya ce shekaran jan mun siffofi Allah sun kasu kashi biyu ba akwai masu tabbatarwa akwai waɗanda an ka masu korewa ko siffofi masu tabbatar kamar a ce inna Allah kana sami'an alima Allah ya zan mai ji masani kaga wannan sifa ta mai ji ta tabbatar da sifa ta ji alima ta tabbatar da sifa ta ilimi kaga siffofin da na tabbatar ga Allah kenan sannan akwai siffofin da na kore wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai zan mai mantuwa ba kaga me an kai nan an kore mantuwa ga ubangiji wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zaluntar kowa an kore me an kore zalunci ga Allah ashe kenan Allah ba azalimi bane kaga wannan sifa ce to in an ka ce ubangijinka bai mantuwa mi taka fa'idantarwa rashin mantuwa ashe ya nuna Allah masani ne bai mantuwa in an ka ce ubangijinka bai zaluntar kowa mi take tabbatarwa don duk wata siffa kuma da ta kore to akwai abin da ta tabbatar wata siffa ta kamala da ta tabbatar ya an ce ubangijinka bai zaluntar kowa mi ta tabbatar adalci ashe Allah adali ne kaga adalci yana cikin siffa ta kamala madalla a takaice da shekarun jiya mun yi wace siffofin Allah sun kasu kashi biyu akwai siffofi masu tabbatarwa ga Allah akwai siffofi masu korewa ina fatar kun fahimta yace wa amma wa amma sifatul manfiya amma siffofi masu korewa anillahi ta'ala daga Allah madaukakin sarki fa kathiratu masu yawa ne suna da yawa walakin al-ithbata akthar sai dai siffofi masu tabbatarwa sun yawa ina fatar kun fahimta duk da yake siffofi masu kore Allah bai kaza Allah bai zan kaza ba Allah bai kaza Allah bai zan kaza ba korewa ba suna da yawa abubuwan siffofin da an ka kore abubuwa ga Allah amma dai siffofin da tabbatar ga Allah to sun fi yawa la'anna sifatul isbati isbati domin siffofin tabbatarwa kulla dukkan su sifatu kamalin siffofi ne na kammala duk wata siffa da, da da an ka tabbatar ma Allah wani abu to za ka iskan masiffa ce ta kamala da an ka ce Allah mai ji ji ne wanda yake ba wai ba irin jinmu ba jinmu akwai lokacin da babu shi kuma komi ta daɗe ko ya yi rauni ko ya ruhe gaba ɗaya mutum ya koma kurma ina fatar kun fahimta to shi jin Allah ji ne na kamala ba lokacin da babu shi kuma ba wani rauni da ka samun jin balle akai lokacin da babu shi kaga siffa ce ta kamala ba irin jinmu ba an ka ce Allah mai ilimi ne kaga ashe ilimi siffa ce ta kamala ba irin ilimi duk ilimin mallami akwai abin da bai sani ba ɗalibin da karanta sa sai Allah wa fawqa kulli dhi ilmin alim saman duk wani mai ilimi akwai wani mai ilimi dan da ka haifa sai Allah ya sani sai abin da baka sani ba almajirin ka da karatu sai Allah ya sani sai kuma ba wani abu daban ba cikin abin da har karanta sai Allah ya buɗa mai ya wata fahimta wadda kai baka da ita ina fatar kun fahimta sai Allah ya sani sai abin da baka sani ba to amma shi ilimin Allah yana da kaidi babu abin da Allah bai sani ba kaga ashe kenan siffa ta ji ta siffa ta ilimi ta Allah siffa ce ta kamala ba irin tamu ba siffofin ba na kamala bane kamala ne gare mu mu ƴan adam amma kwamfuta Allah ba na kamala bane don na kasa na shiga su akwai na kasa tare da su ma ina fatar kun fahimta yace wa kullama ta'addadat sadda duk siffofin kamala sun ka yawaita wata nawa'at kuma sun ka nau'antu nau'i nau'i zahara min kalamil mausufi to abin ga ma huwa akthar zai bayyana daga kamala wanda an ka siffanta ma huwa akthar abin da yake mafi yawa ma'ana gwargwadon yawan siffofi na kamala gwargwadon nau'antuwarsu nau'i nau'i ba wai nau'i guda bane gwargwadon yawansu gwargwadon nau'antuwarsu gwargwadon yawan kamala shi wanda an ka siffanta da wa'annan siffofin muna tare wasu fatun nafi siffofin korewa kuma 'yan an ka kwatanta su da siffofin tabbatarsuwa ƙalilatun 'yan kaɗan ne ɗazuba ya ce siffofin korewa siffofin da ka korewa masu yawa ba ne yana nuhin ba wai siffa ɗaya biyu ko uku ko hudu ko biyar suna da yawa amma nan kuma sai ya ce musu ƙalilatun qalilatun based on ɗan an kwatanta su da siffofi masu tabbatarwa muna tare don haka ba tanakuli bane to wali hada saboda haka najidu muke samun anna sifatin nafi cewa siffofi na korewa tati kathiran da yawa suna zuwa ne amma umuman suna zuwa gamammu ba tare da an yi tafsili ba kamar misali cewar da Allah ya laisa ka mithlihi shay'un tabbatar su an kai ko korewa korewa an kai babu abin da aka ma da shi babu abin da aka ma da shi gami an yi bayani kaga sun zo amma umuman babu abin da aka ma da shi ga jinsa babu abin da aka ma da shi ga ganinsa babu abin da aka ma da shi ga iliminsa babu abin da aka ma da shi ga ikonsa babu abin da aka ma da shi ga karfin duk abin da za kawo kaga ma'ana dai laysa kamithli shay'un ta sifa ce umuman ba a ce babu babu kama da shi ga abu kaza ba an kai takhasisi an ka kebance wani abu ko an an kebance sun zo ta zo umuman wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunta kowa wani irin zalunci shin zalunci na dukiya ko zalunci na mutunci ko zalunci na na na na, na jini kaga sun zo umuman duk abinda azzalunci ubangijinka baiwa kowa kaga su ma sun zo umuman muna tare to shi ne ya ce wali haza saboda haka najidu muna samun anna sifatin nabi cewa siffofin korewa ta ci kafiran da yawa suna zuwa ne amma umuman game gairar muhassisa ba tare da sun keɓance bi sifatin muayyanatin da wata siffa ayyananna da an ka ce laisa ka mislihi shay'un kamata a ji laisa ka mislihi shay'un fi basarihi ba abinda aka ma da shi ga jinai kaga an keɓance to amma ba a iyakance sai ta zo umuman don haka komi na shigowa mafi yawan siffofin korewa sun zo umuman wal mukhassisu amma akwai siffofin korewa da sun ka zo sun kai takhassisi abinda an ka ko an kai takhasisin abinda an ka kore ko shine ce wal mukhassisu waɗanda na keɓance bi sifatin muayyanatin da wata siffa ayyananna waɗanda siffofin korewa da na zo sun kai takhasisi to la ya kunu baya kasancewa illa li sababi sai domin sababi ana samun wasu siffofi inda Allah ya kore wani abu ga kai nai an kai taksisin abin da an ka kore mafi yawan suna zuwa umuman mun fahimci wannan ko to wasu siffofi na korewa suna zuwa da taksisi ayi taksisin abin da aka kore sai ya ce to irin waɗannan siffofin duk in kun bincika suna zuwa ne da sababi wani abu kafin raina tabbatar ma Allah sai a zo sai Allah ya kore sai ya ce abuka kamar sun ce ittakhadallahu walada Allah ya rike ɗa sun faɗi ko ba su faɗi ba sai Allah ya ce mattakhadha sai ce Allah baya da ɗa wa ma yan bagilin rahman an yattakhadha walada baya kamata ga Allah ya rike ɗa kaga an kore ko an tabbatar an kore yanzu mi an ka kore nan ta zo umuman ko ta zo mukhassisun ta zo mukhassisun mi an ka kore ma Allah cikin wannan ɗa to za ka iskan ma duk siffa ta korewa da ta zo ta yi takasisi to an yi ta ne saboda wani sababi raddi ne wani abu ne da kahirai na tabbatar ma Allah sai Allah ya kore amma in ba haka ba to za ka iskan mafi yawan siffofin korewa sun zo umuman muna tare mithla takadhibil mudda'ina kwatancin ƙaryatawa masu da'awa bi annallaha cewa Allah ittasab bi hadhihi sifa ya siffanta da wannan sifa allati nafaha an nafsihi wanda ya kore maka ne duk wata siffa da kaga an yi ta korewa an yi takhasisin ta to zaka iskan ma kamar raddi ne ake yi ƙaryata masu da'awar kafiran da ke da'awa Allah ya siffanta da wannan siffa ƙaryata su ne ake yi allati nafaha an nafsi wanda Allah ya kore ta ga kai ne au daf'i tawahumi hadhihi sifa ko ko kore zatun wannan sifat allati nafaha wanda Allah ya kore yana yiwa cikin zuciyarka ko da kafirai ba su amma yana yiwa cikin zuciyar wani ya yi tuhuma to ai kila Allah ya siffanta da abu kaza to domin a kore wannan zato naka sai Allah ya kore to duk mafi yawa kenan duk inda kunka ga siffa ta korewa ta zo ta yi takhasisin abinda an ka kore to an yi shi ne da dalili amma in ba haka ba mafi yawan siffofin korewa suna zuwa umuman muna tare falƙismul awwal kashi na farko na siffofi ashe kenan siffofin korewa sun kasu kashi nawa kuma kashi biyu da waɗan mai iri da waɗan mai iri da waɗanda na zo umuman sannan waɗanda na zo da takasisi madalla falƙismul awwal kashi na farko al'amma waɗanda na zo umuman siffofin korewa da na zo umuman ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya ce laisa ka mithlihi shay'un babu komi kama da shi wa huwa sami'ul basir shi Allah shine mai ji kuma mai gani da ya ce laisa ka mithlihi shay'un mu tsaya nan full stop babu komi kama da shi kaga korewa an kai me an ka kore ba a ayyana ba kaga ta zo umuman madalla fa qawluhu fada ta laysa kamithlihi shay'un a fi ilmihi babu abinda aka kama da shi ga iliminsa wa qudratihi da ikonsa wa sam'ihi da jinsa wa basarihi da ganinsa wa izzatihi da buwayarsa wa hikimatihi da hikimarsa wa rahmatihi da rahamarsa wa gairi zalika da wani wannan min sifati ne kaga nan tazo umuman komi na laysa kamithlihi shay'un fi fi kulli fi kulli sifatihi kaga tazo umuman falam yi fassal ba a yi tafsili ba a yi bayani ba bal ƙala a kawai Allah ya ce laisa ka mithli shay'un wa na nafi wannan korewa al'am wanda ya zo umuma al-mujmal dunqule yadullu ala kamalin mutlaq yana nuni akan kammala sakiwawai laisa ka mithlihi shay'un fi kulli kamalin babu abinda aka kama da shi ga duk abinda aka duk siffa ta kammala duk siffar ta tabbata gare ta kamala to babu abinda aka kama da shi gare ta kaga ta zo umuman amma ma kana mufassala amma siffa ta korewa wadda ta zo da tafsili fala duhu ba za ka same ta ba illa li sababin face ta zo da wani sababi ko dai a ƙaryata waɗanda na tabbatar da wannan sifa ko kuma a kore masu zaton haka na Allah yake waɗanda ke zaton wannan siffa ce ta Allah ka ƙaulihi kamar faɗa ta da ya ce mattakhadallahu min waladin Allah bai riƙe ɗa ba kaga nan an kore me an ka kore ma Allah da kaga ta siffa ce ta korewa amma kuma ta yi takhasisi me an ka kore ma Allah da iz ko raddan an faɗi wannan ne domin raddi li qauli man qala ga maganar masu cewa inna lillahi waladan Allah na da da misa an ka kawo wannan sifa saboda yin raddi ga kaga wasu sun tabbatar ma Allah da Allah na da da sai an ka ce a yace mattakhadallahu min waladin wa ƙaunuhu da kun faɗa ce lam yalid wa lam yulad Allah bai haihu ba ba a haife shi ba kaga an yi raddi ga masu cewa Allah na da ɗadai Allah bai haihu ba a haife shi ba kazalika shi ma kamar haka wa ƙaunuhu ta'ala faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya ce wala ƙar halaƙa samawa ce wal ard haƙiƙa mun halicci sammai da ƙasai wa ma bainahuma da abin da a tsakaninsu fi sittata ayyamin cikin kwanaki shidda irin kwanakin duniya wa ma masana min lugubin wahala ba ta same mu da mun kai wannan aikin an yi aiki ko ba a yi aiki ba halittar sammai ji girman sama ji girman ƙasa sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da a tsakanin duk cikin kwana shida mun kai su ka ma an yi aiki yanzu ko masallacin ga da mun ka gina zo ka ga abin ga da aka lokacin gina shi an yi aiki ko ba ya aiki ba to sai Allah ya ce wa masalamin lugubin wahala ba ta same mu ba kaga an an kore siffar wahala ga Allah an yi kore kaga siffa ce amma wadda an ka kore me an ka kore korewa ta zo umuman ko an yi takasisi me an ka mena na an ka kore wahala ma dalla kaga wannan ta kore siffa wahala ga Allah la'annahu domin shi Allah qad qad yufridu dhihnu haqiqa hankali yana iya kaddara allazi la yuqaddiru Allah hankalin da bai kaddara Allah haƙa kadari mafi gaskiya kaddarawa ce wanda bai girma Allah mafi gaskiya girma shi yana kaddara anna hadhihi samawati al'azima cewa waɗannan samai manya wal ardina al'azima da ƙasai manya idza kana khalaqaha in ya zan Allah ya halicce su fi sittata ayyamin cikin kwana shidda fa sai alhaqul ta'abu dole ya zan wahala ta riske shi an wahala faƙala sai Allah ya ce wa masana min lugubin kaga ashe an kawo wannan sifa domin a yi raddi ga mai iya yin wannan tunanin ina fatar kun fahimta ai min ta'abin wata wahala bata same mu ba wa iya'in da kuma kasawa muna tare to mu tsaya nan saboda yana da appointment karfe 8 to mu tsaya nan ko fatabayyana bi hadha anna an-nafi la yaridu fi sifatillah sai ya bayyana da wannan cewa korewa ba zai gangaro ba ga sifofin Allah illa ala sabilil umum face umuman aw ala sabilil khusus ko ko in yazo khusus li sababin domin sababi to madalla Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk